Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Futuwas Projection Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Matazurot Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mutalib secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق عاصم الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره وإله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai sauraro Allah ya sake dawowa da mu a wannan mazauni mai albarka rauyan maulan shehu salawu jin radiyallahu ta'ala anhu domin sauraron fassarar diwani daga bakin malamin malam shehu mansur yau ashirin da tara ga watan yuni miladiya dubu biyu da takwas wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan jumada sani hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara Allah shi ba mu ikon sauraro lafiya amin salamu alaikum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا همة الشيخ اهدري لنا في هذا المهدر والتاته بنظرة تاتي لنا بالزفن آه dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake shi kadai da ya haifa ba ba a haife shi ba kuma bai da abokin tarayya wanda kowa da komai ke da bukatar komai da komai a wurinsa a kowane lokaci amma shi bai da bukatar komai da komai a wurin kowa kowa ne ne a kowane lokaci tabaraka wa ta'ala zil jalal wal ikram yan uwa muna nan cikin fassarar وكدت برد زاد لي جل دائبي وبالمصطفى المختار عين المعارف wanda shi ne muka fada cikin jawar kamali wanda yake imla'i ne daga zatin annabi zuwa zatin shehu tijjani ko kuma imla'i ne daga ruhin annabi mai tsarki zuwa ruhin shehu tijjani mai tsarki radiyallahu ta'ala anhu to muna nan mun karanto Allahumma salli wa sallim ala ainin rahmatin rabbaniyati mun fassara wannan sannan mun shigo wal yaqutatul mutahaqqiqati ala ha'idati bi markazul fuhumi wal ma'ani to ala ha'idatin nan ita ce muka faɗi ma'anan al ha'ida ay al jami'atul hafizatul hawiya ita ce wacce ta tattaro ta kiyaye dukkan asiran Allah tabaraka wa ta'ala ta taro dukkan ilimin Allah tabaraka wa ta'ala da haka ki bi markazi ai al mawdi'i yani ad da'ira wato abun nufi anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kewaye mawjudatu baki daya zahirinta da batininta gabansa ba komai sai Allah bayansa ba komai sai Allah samansa ba komai sai Allah ƙasansa ba komai sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiyaye halitta ya nannade su ya dunkule su komai yana cikin shi wal abdu haqqan wal alamu abidu to markazul fuhumi shine muka bari muka ce ma'anan fuhumu ilmin badini wal ma'ani ilmin zahiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ainihin wato matattaran dukkan ilimin shari'a kuma annabi shine matattaran dukkan ilimin wato riƙa da hakika shine muka ce a cikin fuhumu din nan akwai ilmul mauhiba akwai al-ma'arifur rabbaniyya akwai ilmul dabi'ati ka san ɗabi'an mutum yaya yake shi ne har muka faɗi mutum zai zama shehin tarbiyya sai in ya iya gano halittar ɗan adam ka iya gano me ya ɗabi'un wani ne zai warkar da shi wani bai zo wuri na karɓi ɗariƙa ko ya tarbiyya me ya kamata in fuskantar da shi ya sadu da zatin Allah cikin sauƙi to wannan ilimin baki dai suna cikin hakika muhammadiyya ne alaihi salatu wassalam to akwai ilimin ɗabi'a akwai sanin illoli da kuma magungunan illolin shi ake kira ilmul adwiyati a ilimin wato cuta ka san cutar da ta kama bawa kuma ka san meye zai warkar da bawa ɗin kamar dai yadda shi wata jihar radiyallahu ta'ala anhu Allah ya mai da shi wato ya sanya shi ya zama shi babban likita ne shugaban likitoci ma wanda yake kamun zuwansa duniya likitoci za su baka kwayoyin magunguna da yawa kai ta sha har Allah ya baka sa'a la hawla wala quwwata illa billahi fi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su ayatul kursi suna kajja'akum da shehu tijani ya zo radiyallahu ta'ala anhu sai ce ai maganin cutar karshen zamani istighfari da salati da la ilaha illallah to shi ne ya bada wannan ƙwayoyi in muka zo jawara kuma ya ware waɗansu ƙwayoyin su kuma guda goma sha biyu su ma ce mutum ya sha su to in ka sha in Allah da zaka samu waraka daga cutar da take damun ka to sannan a cikin wannan dai hakika Muhammadiyya nan inda aka ce markazul fuhumi a cikin sa akwai ilimin hankali sanin hankulan yan adam wannan ya kamata in ya zo mu dinga yi da shi wani irin fira ya kamata in yi da wannan wancan kuma wani irin fira ya kamata in yi da shi sannan akwai ma'arifatul hajji wal matlai akwai ilimin nafsu sanin halin nafsu sanin halin nafsu wato sanin khawatirul arba'a sanin wato tintintini da yake karsa a cikin zuciyar dan adam waɗanda yake guda hudu din nan khatirun rabbaniyun khatirun malakiyun khatirun shaytaniyun hadirun nafsani to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan a cikin sa suke sannan akwai ilmul ahwali wal maqamati sannan akwai ilmul asrar wal zajri akwai ma'rifatul asma'ul ilahiyyah sanin sunayen Allah duka akwai ma'rifatul tajalliyat akwai ma'rifatul kitabil haqqi ibadahu bil lisani shar'i ka san yaya ubangiji yake yin magana da bayansa da harshen shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk shine matattarar wannan sannan sanin ma'rifatu kamalil wujudi wa naqsihi sanin ainihin yaya halitta take cika ya take samun tawaya duk a cikin fuhumu ne markazul fuhumi kenan sannan ma'rifatul insani min jihati haqa'iqihi sanin haƙiƙanin dan adam ta fuskar haƙiƙanin yadda aka yi shi sai Usman dan Bodiyo da ya kai makamansa da Allah ya kai shi in ka duba wannan ma balagtu ba zai gaya maka ba ya gane halittarsa bangare bangare gaba gaba sai da ya san yadda Allah ya halitte shi har sai da ya ga waɗansu aurare ma cikin ƙasusuwan to sannan ma'arifatul kashfil khayali duk inda mutum ya ɗaga kai kar wani abu ya masa hijabi idan sai in kayi abin da yake so kawai to wal ma'ani nan ne ilimin shari'a yake kamar ilimin nahawu tasrihi ma'ani arubi ishtiqaq lugga ilmin bayan adab da ainihin qira'o'in nan guda goma da usulul dini da wato al-akhbar wal athar wa usulul fiqh wa asbabun nuzul wal qisas wal nasikh wal mansukh wa ilmul fiqh wal hadith duk wannan cikin wal ma'ani kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taro dukkan waɗannan ilman to shine anan ne sai mu ce malam Umar da Allah saka masa da alkhairi yace duk wanda ya taro waɗannan ilman duka to shi ake cewa shehul islam ya samu waɗancan na baɗini kuma ya haɗu waɗannan na zahiri to shi ake kira ya ce la yusamma shaykh al-islam illa man jama bayna ilmai zahir wal batin to sannan ne za a iya ce mai shaykh islam to ma'anar wani fuhumu din nan yani al-khairul kathir al-mushar ilayhi bi qawli ta'ala wa man yu'ta bi hikmata faqad utiya khairan kathira bi markazul fuhumi wal ma'ani to wannan fuhumu din shi ake cewa ala- wato alkhairi mai yawa wanda halara ta yi ishara da shi a cikin alkur'ani mai girma wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa man yu'ta li hikmata faqad utiya khairan kathira shi ake kira ilmul batin shi ake kira ilmul ma'rifat to wal ma'ani ilimi ne mai iyaka kuma kaɗan ne shi ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ma utitum min al-ilmi illa qalila wal ma'ani yana ishara ne zuwa ga ilmin zahiri min al-fuhumi yana ishara zuwa ilmin baɗi wato ma'ana ilmin shari'a al-mufidu lima yalzamu al-mukallafu fi amri dinihi ibadatan wa mu'amalatan abin da ake nufi da wani ma'ani kenan yana ishara zuwa ilimin shari'a wanda yake fa'idan tawwabawa abin da aka lizumta masa yayin balagarsa cikin lamarin addininsa kuma da ibada da yadda zai mu'amala da ƴan uwansa halitta to wannan ko yana kewayawa ne zuwa ilimin tafsiri hadisi fiqh nahwu mantiki lugga usuli shi kuma wancan min al-fuhumi ilimin baɗi ne shi kuma nau'insa nau'i biyu ne akwai usulu ilmin mu'amalati ainihin asalinsa yadda zai nuna maka yadda za ka yi mu'amala da ‘yan uwanka mutane shi ne ake kira ilmin tasawuf shi kan shi ilmin tasawuf zai ana kira shi ilmin mu'amalati ya za ka yi kai mu'amala da mutane ba za ka cuce su ba ya za a yi ko ina ka shiga ba za ka damu ba ko ba za ka sa a damu ba duk inda ka je ba za ka kuntata ba kai ma ko ba za a kuntata maka ba to shi ake kira ilmu tasawuf shi ne wanda wani bawan Allah yake cewa takhalafa an-nasu bi sufi waqtalahu wa kulluhum qala qawlan ghayru ma'ruf wani kuma yace wa zannu annahu mushtaqqun min as-sufi wai mutane sun yi sabani a cikin me ake cewa sufi waɗansu suna ta maganganu maganganun da ba su da wani ma'ana waɗansu kuma suna zaton cewa an tsago wato tasawufi in an ce mutum sufi mai sa ainihin fatar dabba sun ɗauka daga nan ne wasu su haka suke fassara abu yace amma bari ka ji wa lastu amnu hazal ism gairu fatan sahi fasuhi hatta suliya suhi yace ni ba zan yi kyauta da wannan sunan mai tsada ga kowane wawa ba ya ce zan ba da wannan sunan ga mutumin da itsarkaka itsarkace har halitta suke kiran shi sufi ya tsarkace zahirinsa ya tsarkace zuciyarsa har aka sa masa wannan suna shi Ibrahim da kansa kan shi yake to wannan ne ma shi na zaba to ga hakikanin sa yanda yake wato yin duba zuwa ainihin abin da zai tsarkake zuciyar bawa yanda zuciya za ta gyaru yanda mutum zai ya kyamaci ainihin miyagun ɗabi'u kuma ya rabu da su duk ɗabi'ar da shari'a ta gyara duk ɗabi'ar da shari'a ba ta ba ta yadda da shi ba to mutum ya guje shi shine kamar riya kamar jin kai kamar san girma kamar san yabo kamar alfahari domin bawa isamu siffantuwa da ɗabi'u kyawawa abun godiya kamar ikhlasi kamar shukuru godiya kamar haƙuri kamar gudun duniya kamar tsoron Allah kamar wadata zuci da abin da Allah ya ba ta wannan shi ne ilimi na uku daga cikin ilimin da shi Ibrahim yake a nema shi ya yi magana a cikin ruhul adab yana faɗi yana cewa hasil uluman arba'an zassali awwaluha irfanu rabbin malik والثاني أن تعرف ما يؤلف على العبادات فلا تحقق ثالثها إرفان حال النفس من قدرها وكيدها والدفع للنفس عيب للفؤاد عيب للروح عيب ليس فيه ريب shi Ibrahim ya ce ya kai almajiri mai nufin shiga halara Allah domin almajirai sun kasu uku kamar yadda malamai zai kasu uku akwai almajirin da ake kiran shi tilmizun akwai almajirin da ake kiran shi talibun akwai almajirin da ake kiran shi muridun shehunnai kuma akwai muallim akwai a ustazu akwai sheikh a kuma muridai su to muridi ana kiran saliki muridi mai neman Allah ɗalibi mai neman addu'a limizin mai neman karatu ustaz mai koyar da mutane hurufin hijjaiya muallim wanda yake karantar da fiqhu tafsiri da bayanai da sauran sheikh wanda zai kama ba ce ga ubangijinsa to shi ne shi Ibrahim radiyallahu ta'ala ne yace ka nemi ilimi guda hudu ya kai saliki ne neman shiga halara Allah amma bari in zaban maka ilimin da zaka fara nema shi yace awwalu ha farkon ilimin da ya kamata ka nema irfanu rabbin malik shine sanin ubangiji wanda ya halice wanda yake mamallakinka saboda ya zo cikin hadisul qudsi Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗi تعرفني قبل أن تعبديني وكيف تعبدوني ولم تعرفوني kusanni kamin ku bauta ni ya za ku bauta ni ba ku sanni ba to shi ya ce ilimi na biyu an ta'arifa ma yu'alliqu 'ala al-ibadati ka san abin da kira ta yi abu ta ibadu kaza ta haƙuƙu to idan kai wannan kai za ka zama wato ainihin muhaqqiqi wanda i tabbatar da Allah a shari'a ya tabbatar da Allah a haƙiƙa shi ne faɗin imam malik wa man jama bainahuma faqad tahaqqaqa to shi ne nan shehu ke nufi fa za ta haƙuƙu shehu ya ce salisu a ilimi na uku irfanu halin nafsi ka san halin zuciya ta nafsi min gadriha ka san irin yaudarar nafsu wa kaidiha ka san irin makircinta wa dasi ka san irin binne-binnen bama-bamai da take in kai wasa za ta je kashi da kai ka san yadda za a karkato ne waɗannan bama-bamai da ta binne maka a ƙasa to wannan ilimin kusan gara-gara ilmul ma'rifatu billahi an ɗan san shi aka ɗan fuskance shi wani lokaci amma irfanu halin nafsi yana da wahala kaga an damu da shi kuma shi ne ainihin asasi mutum ya san zuciyarsa yaya take Allah ya riga ya kakkafa zuciya a cikin alkur'ani akwai nafsul ammara wa ma ubarriu nafsi inna nafsul ammara tun bisu'i ita ce shedaniyar zuciyar da ba ta da aiki sai dai a ci ko da haramun ne a sha ko da haramun ne eh a yi bacci a yi lalatar duniya zuciyar nafsu to sannan akwai kuma nafsul lawama fala uqtu bin nafsul lawama akwai nafsul mutma'inna ya ayyata nafsul mutma'inna akwai nafsul radiya irji ila rabbika radiyatan akwai nafsul mardiya sannan akwai nafsul zakiya akwai nafsul kamila to matukan mutum bai san wannan ba to sai dai inayar Allah ta gane shi saboda dalili sanin wannan shine zai sa mutum ya yi taka tsantsan kullum yana duba kwanciyarsa cikin kabari yana duba tsayuwarsa gaban Allah amma matukan mutum bai san wannan ba to kullum tunaninsa ya za ya burge mutane su ko mutane ba a burge su shi yasa duk ran da kai tunani yau ka burge dan uwanka mutum to ka haɗu da wahala illa kawai ka sa gaban ka kawai inda ka sa gaba wanda iga zai yi da kai yayi wanda iga ba zai yi bai bari amma matukar wai kana so ka burge ka haɗu da wahala ko kuma kana tunani abu kaza in mai wani zai jawo shi ko wani zai in duk duniya za su jawo shi abin Allah na so yi shi kawai kar ka bata kanka lokaci saboda wasu yan tsarin mutane to saboda haka wannan shine salisa irfanu halin nafsi ilimi na uku shine sanin halin zuciya ta nafsi shin tijjar radiyallahu ta'ala a jawahir ma'ani yana faɗi yana cewa kullum zuciya tana yin tunani tunani dubu saba'in yake karsuwa zuciya kuma gobe dubu saba'in ɗin sababbi ne ba za ta yi irin na jiya ba zuciya kamar baitul ma'mur take akwai mala'iku dubu saba'in da suke kewaye baitul ma'mur idan suka kewaya yau to gobe waɗansu mala'ikun ne za su kewaya ba waɗancan ba in suka ƙara kewaya za su sauko wannan duniya su je baitul maqdis wannan kubbar ta sama ita za a buɗe ta ciki za su shigo in suka zo suka yi abin da za su yi za su dawo ka'aba in suka gama abin da za su yi za su tafi su gaida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a raula to sannan sai su koma matsayin su inda suke a sama to saboda haka ya ce lallai zuciya tamkar wannan ɗakin take kullum akwai tunani dubu saba'in da yake zuwa ya faɗo cikin zuciyar ɗan adam har dubu saba'in washe gari wasu sababbi zai to matuƙar mutum bai san wannan layin ba to babu yanda zai yi babu yanda zai yi domin in zuciya tana wato abinda zai gyara nafsu nafsu na nafsul amara shi ne abotar shehi murad ilimi zai sa ka gano ainihin wato ma'anan ita nafsu amma rabuwa da ita kuma sai an maka tarkinin zikiri in mutum yana karatu in zai gano eh lalle akwai nafsu kaza akwai nafsu kaza akwai nafsu kaza amma ba zai iya sanin kaifiyar yadda za a yi arabu da ita ba dole sai Allah kara ba zikiri shi yasa Allah tabaraka ta'ala ya ishara idan har zuciya ta zama nafsul mutmainna yana cewa yana cewa ala bi zikrillah tatma'innul qulub ainihin zikirin Allah shi ke sa zuciya ta samu natsuwa har ta fahimci ma wanda yi to saboda haka yan uwa idan aka lura da wannan to da shari'a bawa yake samun tsarkakan nafsin shi da tariƙa bawa yake samun tsarkakan fu'adu da haƙiƙa bawa yake samun tsarkakan ruhi kamar yadda shi ya kasa su a dama akwai islam akwai iman akwai ihsan musulunci a nan shari'a yake imani a nan tariƙa yake insani a nan haƙiƙa take idan mutum ya yadda ɗaya misali mutum ya ce a ai kawai ni ba abin da ya dame ni hakika kawai ba ruwana da wani dariƙa ko kuma mutum ya ce a ai kawai ni tunda na riga na gano insani an ta abdallah ka annaka sarawu to ba abin da ya dame ba wani dariƙa ba wani shari'a ni kawai ban ma yadda ba ko kuma ma kawai ƙarya ne ko kuma a da gaske ne amma ba dole bane ya tauye wani ba addini a kuma idan mutum ya ce a shi ya yadda akwai hakika akwai ɗariƙa amma babu shari'a shari'a bai yadda da ita ko kuma ta akwai shari'a amma yin ta ba dole bane tunda an gano hakika kuma an gano ɗariƙa to shi ma wancan aikin sa banza ne ba kuma wanda ya gano shari'a musulunci a shari'a da ya gano musulunci sai zo ci a ai shari'a ita kadai ce bagiran da musulunci ke imani inda ɗariƙa yake wannan ba dole bane yin imani ba dole bane insani inda hakika take nan ma ba dole bane to shi kenan abin da zai faru da shi sai ya mutu zai gani saboda haka yan uwa duka ukun nan manzo Allah yayi magana alaika ne yake masa tambaya yake bada amsa menene musulunci al-islamu anta abudallah ka annaka tarahu al-islamu anta shara Allah ilaha illa Allah tuqim as-salata wa tuti az-zakata wa tuwajjal bayta suma ramadana wa tahujja al-bayta in istata ilayhi sabila menene imani al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khayri wa sharri menene insani anta abudallah ka annaka tarahu to manzo Allah duk ya tafa su saboda haka ka karbe su duka shine ka cika idan yanzu misali idan ka samu malami zalla amma Allah bai sa shi ya karbi zikirori na ɗariƙa ba ko mun natsuwarsa wallahi tallahi in ka samu ido za ga a firgice wallahi wannan ƙa'ida ne ba za ka taɓa ganin kamala irin ta shehunan mu kuma duk magana da sai ya ga dama za ta yi saboda ba ba nutsuwa zai shirme kawai ɗan tafiya dariya ya ɗauka shi kenan saboda ne ba ɗariƙa abin da zai sa shi ya zama mutum sosai babu to mutum mutumi ne to shi ne maganan to saboda haka shi ne abin da ake nufi to idan kuma wato abin da yake gyara zuciyar nafsu abu uku ne yake gyara zuciyar nafsu at-taubatu wal istiqamatu wat taqwa dole in mutum yana so ya rabu da wannan nafsu to at-taubatu al istiqama at taqwa to sannan abin da zai gyara fu'adu zuciyar kalbu al ikhlasu as-sidqu at-tumanina abin da zai gyara ruhi shi kuma al-muraqabatu al-mushahadatu al-ma'rifatu idan babu wannan sam sai da gyaruwa sai dai ka ji labari to saboda haka shine idan kana so gano wannan za mu gaya maka bari ka ji yadda ainihin aibobin nafsi yake in kana da shi to sai ka san yadda za ka samu tuba da istiqama da takawa farko dai aibin nafsi shine ainihin jin daɗinta da sha'awoyinta na jiki wanda aka yi shi da ƙasa dan jikin ɗan adam da ƙasa aka yi shi yasa ka ga bilibili tana so ta kwanta a ƙasa bilibili tana so ta ci abinci yadda zai zama kashi ya zube bilibili a ci nama a ci wannan a ci wannan a ci wannan saboda me asalin ta ƙasa ne to kuma duk abin da aka yi shi da ƙasa shi take so tana son shaye-shayen abubuwa masu zaƙi masu daɗi sannan nafsu tana son sa kaya masu kyau masu daɗi masu ɗaukan ido saboda a shigo cikin jama'a a yi gadara. To sannan nafsu tana son hawa abun hawa mai tsada shi ma duk saboda dai ta yi takama ta yi gadara. Sannan tana so kaga ta gina gida nafsu tana so mai ita ya gina gida a shuka fulawoyi a sa jan kwano a yi ta fadi da sauransu. to da sauran wannan dai waɗannan in har ka ji zuciyarka tana kwaɗayin irin waɗannan abubuwa to nafsul ammara ce sai gaba ɗaya himmarka cikin ciye-ciye ne da bacci da son auren mata kyawawa da son shiga mota mai tsada da son hawa gidaje da son gine-gine to wannan nafsul ammara ce to bari ka ji kuma ainihin fu'adu inda shi ce lil fu'adi aibun dan dama abu uku shi ce للنفس عيب للفؤاد عيب للروح عيب ليس فيه ريب sai Ibrahim shekarar sa 21 wannan maganar inda za ka san shi ne shugaban waliyan duniya duk kamun bayyana shi ai duk su ba sun ɗauka nafsu sai take da aibu sai Ibrahim ya ce a'a nafsu tana da aibu fu'adu tana da aibu ruhin kansa ma yana da aibu to shi ne shi yake magana yake cewa to ka gani to wannan abin da muka zana yanzu san cin abinci mai daɗi san shan kayayyakin zaƙi san sa sutura mai tsada ne abu a sa takalmi a rika buɗe agogo ana nuna ai wannan agogon dubu ɗari kenan ai kaza to duk wannan to haka kuma wato san hawa motoci na tsada san auren mataye kyawawa ƴaƴan manya san gine-gine da sauransu shine aibin nafsu to aibin fu'adu kuma zuciyar kalbu to shi ita shi kuma wato ta'alluqin sha'awat wato zuciya ce ta'alluqi da sha'awoyi wanda yake nan ita kalbi din da zuciya shine kamar san girma san girma da kuma san shugabanci zaka ga kai ka san baka tantance da shugabanci ba amma sai kai ta kokari sai ka hau kan waɗanda suka ji akan dole to wannan kalbu wato wato sha'awar kalbu ne illa ne cutar kalbi kenan to san girma san shugabanci san buwaya san wato shine sai ga mutum ba zai zo wuri ba sai bayan an gama komai saboda da ya zo a tashi wani a inda a tashi aiga sai malam wani ne shi wani ne a tashi a bada wuri kowa ya miƙe to kalbi ta ji daɗi kenan yasa in mutum bai san ta kawai jirgin ya gama halaka mutane ne za su halaka shi da ya zo a nini ke a fara duba ina ne wa za a tasa sai ga ga wani ya zo to shi kuma yana tafiya yana takama bai san ya rushe ba to shi yasa yin ɗariƙa yanzu waɗannan ilman wanda a wani abu wani in ba yi ɗabi'a ba za a gane wannan ba saba karatun kawai za a ita yi su kuma an mawa sun ɗauka wannan karatun shi ne Allah in har za a ji larabci da zaƙin murya da shi ke nan sai ka ji kabbara ta ko'ina to shi kuma Allah ba ruwansa da wannan ba wannan ba ne to sai da haka shi ne wato an lura san girma san shugabanci san buwaya san takama wa ru'yatul amali da ganin aiki ai dole ma ni in zama kaza saboda abubuwan da nake yi ai ni ke kaza ni ke kaza ni ne kaza kai in ma ba ni a wuri kaza abu kaza ba zai yi ba dan ran da bawa ya tunani wai idan baya wuri abu kaza ba zai yi ba wallahi zai sha mamaki Allah zai ta da wanda ya ninka shi miliyan miliyan saboda ka ba wani abu da zaka ce in ba kai ba ba wanda zai babu wannan abu Allah ya wuce nan in har ka ji kana wannan tunanin da Allah kake ba da wani ba saboda ka Allah ba ruwansa da cewa in ba wani kaza Allah ya saka shi ma tijjani bangon bare bari radiyallahu ta'ala anhu lokacin da Shoman Tijjani Allah ya ƙara masa yadda ya yi wa fati haka munkiran zamanin suka dinga yayatawa ai shi kenan wannan ɗariƙar shi kenan ai ta tafi wannan fa'idar da aka zo da ita wani tsari kaza kaza kaza ai shi kenan dama shi ne shi ne shi Ibrahim da ya zo rubuta marfiyarsa yake cewa ba malam Tijjani ba ko ni ne na rasu ɗariƙa da fa'ida za ta ci gaba ba abin da zai tsere ta. Inji shi Ibrahim. yace ko ni ne ne wafati ba wai shi malam tijjani ba ko ni ne ne wafati to kuma ka lura yanzu shekarar shi Ibrahim talatin da uku ko da hudu talatin da uku ko to idan ka lura da yadda haila take ci gaba a yanzu da wancan zamanin za ka ji tarki da umarratan ukhra tarawna ajaban mun faida zalakatin imamin ne gaba kawai shehu ya riga ya yi abubuwan yana faɗi na to haddantu allazi qad asfasuhu wa innani bi sirril muqaffa la yuhaddu bina'i duk wani makirci da munafikai da shedanu da takadarrun mutane duk wani makirci da za su shirya wa sha'ani na tun ba a haifi iyayensu ba na rusa wannan makirci sannan kuma ni lamarina da aikina na riga na yi ginin ne da wato wato ainihin siminti na na na na na na ainihin wato wato wato almuqaffa abin koyin annabawa saboda haka babu yadda za a yi sunan ginin mahadi tatu ne shi yasa in mutum ya lura da wannan to duk abin da zaka ga ya taso ko suka da yika ko suka a faida ka kwantar da hankalinka in har ka ga wani abu ya taso to ka sanda abraha ya zo zai rushe ka'aba an kama masa dabbobin sa yazo ce a bai dabbobin sa kai da muka zo zamu tura muku wurin ibada yace a a wannan dabbobin nawa ne amma daki in ne shi ya kyale ka tafi shi to haka da ruga take to duk wanda zai taso da shumanci ko wani shedanci to shi kenan sai a bar shi dariƙa ta Allah to haka to sai da waɗannan su ne aibobi wato na na fu'adi ganin aiki sannan dawwamar guri ina da gurin sai kaza ya faru na duniya mutum idan da gurin wasu abubuwa sannan kuma karkata ga fuskantar mutane mutane sun fuskance sai na ka fuskance su shi na Allah in mutane suka fuskance suka fuskance su ba su baya don na Allah haka yi da mutane suna ƙara fuskantar ta yana ƙara yana ƙara juya musu baya amma idan mutane suka fuskance ka ka fuskance su to su za su yi ajalinka shi yasa duk ran da suka fuskance ka saboda dalili fuskantar halitta fuskantar farko ba gaskiya ba ne idan ka ga wani abu na Allah ya zo maka ka ga mutane sun fuskance ka to munafunci ne za su fuskance ka to da ka bace musu su ƴan adam ƴan uwanka ba sa bin ka sai ya zama dole su bi ka sai ka fi ƙarfin su duniya da lahira sannan za su iya bin ka amma a haka da wasa ba zai yi su bi ka to da ka san da za ka sun zo suna ma na farko karka saurare su duk gaba kawai cikin Allah. Sau da wannan fuskantar da suka yi wa munafunci ta za su su rinka lura da rayuwarka ne. Suka su je su kai labari wani wuri. To ka ɓace musu. Ya zama ba sa hanjan. To in kai haka to shi kenan ba su nan sakan Allah ne zai tilasta su su je ka. Ba sa su. Ta halifa sarki sunusi. Suna masa kirari wai wai wai tsoronka suke ba san ka suke. duk wanda kaje yana abin kawai wai tsoron ka yake ba san ka yake to saboda haka buwaya ce wannan sarki ne to a masallaci kuma ke kwana lada ne ma shi ke saddawa a masallaci to saboda haka wannan buwaya ta kai inda ta kai yana faɗi na ta duk wanda ya taɓa yin minti biyar da zanaba a jikinsa kowa ya shi ya biyo mu a bayan mu wuce to wannan shi ne tarbiyyar shi Ibrahim cewa kai ke tarbiyyantar da almajiran shi yasa karfin su ya yi ya wuce inda tunani duk in ki wasa da wasa ya wuce yin zaga sun dariya to sai su kawo da fuska saboda sun san in har za su fuskanci abu to minti ya yi yawa ba su gama da shi ba to saboda haka wannan shi ne aibin wato fa'adu a da kuma abin da ya kama da wannan to sannan aibin ruhi shi kuma aibin ruhi shi ne ratayuwarsa da ainihin kwaɗayin wato abubuwa na baɗi kamar san kashafi ka ga mutum kullum da ya ɗan zikiri ya zikiri ya fito yana wani ɗaga kai ko zai ga al'arfi ko zai ga launin mahuni eh ya ta wani wai zai je na walƙata ido kamar wani maye to duk irin wannan ba shi ba ne abin nan sannan san karamomi mutum yana so da an ɓata mai rai a ci a gidan wani a kama da gobara eh mana ce mu na wata ne to wannan duk hayaniya ne to saboda haka shi wannan in ka fara bin wannan ya fara karfa maka to aiki ne na ruhu to sannan ainihin wato wato san makamai manya za ga mutum muridi ne fa ai maimakon ya kokari ya je ki gama da nafsu ki gama da fa'adu wasu ya fara tunani wai wai shi kudi ne to irin wannan shi ke halaka mutum ba wahala kai da za ka je ka gyara halin na an ba ka amana ka ci ka yi tsazabi can ka yi tsaginan ka yi abin nan ka cuci matanka ƴaƴanka ka cuce kuma ka zo ka shiga daji kana jin tarbiyya kai kuɗi wannan wasa ne kawai saboda haka farkon abin da ya kamata ka fara yin maganin nafsu sannan ka zo kai maganin fu'adu sannan ka zo kai magani dan uwa kar mutum ya damu cewa shi dole sai yayi mafarki ya ga annabi a'a in Allah ya sa ka ka shiga cikin wannan da'ira yi kokari zuci ai annabi ya rabu da kai ba laifukan ka ne ya hana ka ganin shi to rabu da waɗannan laifukan amma ga laifukan kullun karuwa suke kuma kana ta wuri biyar ka gan shi shi kuma bai je ko ina ba dama ana tare to saboda ka shi ne wannan abin da ya kamata mu to saboda haka wannan shine nau'i na farko a cikin ilimin wato baɗini wancan din nan min al-fuhumi to nau'i na biyu shi ake kira ilmul mukashabat wa huwa nuru zaharu fil qalbi inda tasfiyatin nafsi shi wannan ilmi na biyu shi ake kira ilmin mukashafa shi ko kashafi wani irin haske ne da yake zuwa ililliɗe zuciya yayin da zuciya ta samu tsarki kamar ismul azam ne zaka ringa jin tare suna ta kawo kudin baka ismul azam ka kawo kaza kaza sun dauka ismul azam rubutacce ne wannan wani bayani ne daban amma ismul azam sai zuciyarka ta samu tsarkin da inda za a danne ka za a yanka ba za ka taɓa jin haushin wanda zai yanka ka to sannan sai Allah ya rubuta maka a cikin zuciyarka wata rana wani ya je wurin zunnunul misri radiyallahu anhu je ta masa hidima sai da shekaru da yana masa hidima wata rana sai ya same shi sai karin kullu Allah abin da yasa na zo nake maka wannan hidiman na samu labari an ce kai ka san Ismul Azam ina so ka bani sai ce to Ismul Azam ne ce ce to abin da za a yi ba ba laifi ba laifi ina da shi ba laifi amma ka je ka bayan wato bayan sallah asuba in gari ya waye ka je kasuwa ka je ka zauna har ka ce komai ko ne ka gani a kasuwa kar kai magana idan yamma sai ka dawo zan baka isu na azumi ya tafi kasuwa idin da ganin cuwa-cuwa iri iri daga wannan ya cuci wannan wannan ya shirya makinci wannan ina ta ganin abubuwa har ya ga wani bawan Allah ya taho ya zo akan dokinsa da ya zo akan doki sai ya samu wata inuwa gindin bishiya sai dan kwanta haka yana huta sai da kan kuɗin sai faɗo bayan ya tsare hutawarsa bai ga kuɗin ba sai ya tashi ya hau doki yana yin gaba sai ga wani mutum shi kuma yana zuwa bai ma zauna a wurin ba kawai sai ya ɗauki kuɗin ya sa a juye gaba abu shi kuma yana wuta sai wani tsohon shi kuma ya zo sai kwanta wurin yana huta sai ga mai kuɗi ya dawo ya jijjiga shi ya tashi shi kai malam ina kuɗin da ka gani a nan isa shi bai ga kuɗi ba yi dukkan lamai magi ran wancan ya ɓaci dai haka dai aka da yamma sai ya taho yana taho shi shi kaɗai zunnunin misri ya ce a malam ya ya na ganka ba bara yace wallahi akramaka Allah warai na ya baci na ga kaza a kasuwa na ga kaza a kasuwa na ga kaza har ya kawo wannan ya kare sai zunnunin misri sai yace masa tashi ina ma dai na ba ta ismul azam da yace wallahi da ka bani ismul azam da wannan mutumin da ya ma wannan da na shafe shi a bayan kasa sai ce to ka gani yanzu to ai baba mu ba baba mu ake ba sai zuciyarka ta zama ko da kai aka yi wa wannan ba za ka yi komai ba sai Allah ya riga ya zama zuciyarka ta gama laushi sai a rubuta maka ismi da rubutun kudura eh ba wai takarda bace balle ka mutu ɗanka ya gada ƙarfi ne in zuciyar ta zama ƙarfi sai ta zama lawul mahfuz sai a yi rubutu sai ka yi ko da baka taɓa karatu ba baka taɓa iya rubutu ba duk karatu in ka gani za ka iya ganewa saboda zuciyar ta yi fari tas sai Allah ya rubutu a ciki shi kenan sai ka zama kana gani da haske ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah shi ne ake kira mukashafa to saboda haka shi wannan shi ne wato bayan mutum ya samu ƙarfin zuciya sannan fata zaharu bihin ma'ani al-mujmala to anan ne sai ainihin ilmul ma'ani wannan min al-fuhumi wal ma'ani din to shi kenan sai ta bayyana a zuciyar shi shikenan fata kullu sajin ma'rifatu billahi daga nan ne mai wannan sai ya samu sanin Allah waje asma'ihi sai ya samu sanin sunayen Allah wasu kodi sifati sannan ya samu sanin subobin Allah wa kutubihi wa rusulihi ya san ainihin littattafan da Allah saukar wa annabawa ya san ainihin wato manzannin Allah kamar ibn arabil hati ibn arabil hati ya ce dukkan annabin da Allah ya taɓa aikowa na san littafin da aka bashi kuma zan iya rubuta bayanin da ke ya ce mu ne mutanen da Allah ya ba mu ilimin da kai ko kai ka tsago addini yau ka tsago addininka sai rubuce rubuce sai wata kaddara ta faru gobara ta kone gidanka littafin ya kone ka manta abin da ka rubuta in ka zo za mu tuna ma to daga nan ne wata shafu lawul asaru sai ainihin hijabai sai su kece gobawa an mukba'atul asrari daga ainihin koyayyen asiran Allah wa hadha wannan nau'i na biyun nan huwa allazi qala fi ba'd al-arifina shine ilimin da wani sashen masana Allah yace man lam yakul lahu nasibun min hadha al-ilm wanda Allah bai sa yana da rabo a cikin wannan ilimin namu na ma'arifa ba yuksha alayhi su'ul khatimati ana ji masa tsoron mummunan cika saboda dalili zai dinga yin maganganu shi zai dauka saboda abin da ya sani zai iya yin magana a wannan bangaren ba to yana yi yana yi yana yi sai makirci sai kama shi almakarul kafi ake kira shi sai istafiye shi sai mutu ba imani zai ta magana zai ta magana zai ta magana yana takowa yana takowa halara tana kallon shi yana faɗa babuwan sa ya tashi aiki abin da ake tsoro ce shi ne ma'anar wala ta kan ma laifin ka biyi ilmin abin da Allah ya sanar da ka yi magana a kai kawai ka kyala abin da baka sani ba kuma malamai suna faɗi suna cewa kullum da biyar da idil ilmi ma'rifatan alimta shay'an wa gabat anka ashiyahu ga yawo duk wanda ke da'awar ilimi wai shi ya san kaza ya san kaza ka gaya masa ka san wani abu amma abubuwa sun kufce maka to amma ba in uwa wannan ilimi da ake magana na baɗi shi kuma natija ne sakamakon aiki da ilimin zahiri ne sakamakon aiki da ilimin zahiri ne shine gayarsa kuma shine samararsa ƴaƴan itatuwansa wala yasa yujabu bi kasrati ta'allum shi wannan ilimi na baɗi ba a samun shi da yawan neman ilimi wa inna ma yanaluhu taqiyul musalli ainihin mai tsoron Allah mai sallamawa shi ke iya samun wannan ilimi ba wai zaka je kai ta karatu bane ka rasu wannan a sai ka zaune tsoron Allah ko mai sallamawa Allah duk abin da Allah ya kai ta to sai ilimi sai ya zo maka qala ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumullah والله بكل شيء عليم يا زول سيدنا علي كرم الله وجهه هنا فدي هنا من زهد في الدنيا علمه الله بلا تعلم وهداه بلا هدايته وكشف عنه الأمية وجعله بصيرا سيدنا علي ce duk wanda ibu ji duniya ya zama zai faɗa wani ba cikin ta Allah zai sanar da shi ba ta hanyar ya koya ba Allah zai shiryar da shi ba ta hanyar an shiryar da shi ba Allah zai yaye masa makanta ya sanya shi ya gani har hanji sannan Ibn Abbas ya ce من أخلص لله أربعين صباحا ظهر بنادي الحكمة من قلبي على لساني duk wanda ya tsarkake zuciyarsa kwana arba'in bai ga haramun ba bai ga haramun ba bai tsage ba bai gulma ba bai annamimanci ba bai riko a zuciyarsa ba bai girman kai bai hasada ba bai yi mummunan abu ba yace to ainihin ainihin itaciyar hikima za ta kullo daga kasan zuciyar yi magana to da jin magana sai ka san wannan magana ce daga Allah sannan annabi ya faɗi ya ce man amila bima alima warasahu Allah ilma ma lam ya'lam duk wanda yi aiki da ɗan ilimi kaɗan da ya sani Allah zai gadan mai da ilimin da bai sani ba sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗi a cikin hadisin Isra'i yana cewa allamani rabbi ilmul awwalin wal akhirin ubangiji na sanar da ni ilimin mutanen farko da ilimin mutanen ƙarshe a wata riwayar kuma annabi ce allamani ulumul salasa fa ilmun akhadha alayhi kitmanu wa ilmun amarani bi tablighihi wa ilmun khayyarani Allah fihi Allah tabaraka ta'ala lokacin da zai Isra'i da Miraji din nan Allah ya sanar da ni ilimai guda uku ilimin farko ya ce min kar in sanar da kowa bar wa kaina ilimi na biyu ya ce in ji kowa ilimi na biyu na uku ya ce in lura masu hankali wanda suka kan abin da suke yi in gaya musu wanda na ga za su iya to daga nan ne za ka gano wancan maganar minal fuhuliyar ma'ani za ka gane cewa zatin ahmadiyya ya kewaye ruhin muhammadiyya shine markazul fuhumi shi ainihin ruhin kenan shine ainihin matattaran dukkan fuhumi da ma'ani فكل من حصل له علم الظاهر duk wanda ya sami ilimin zahiri awil baɗin ko ilimin baɗini fa inna mastamadda minhu fa inna mastamaddahu min hadha al markaz to hakika fa ya samu madadi ne daga wannan ainihin wato markazul fuhumi wal ma'ani daga ruhin annabi ya samu allazi huwa al haqiqatul muhammadiyya wanda shine haqiqa muhammadiyya saboda haka wannan shine wato bayani a takaice shi Ibrahim radiyallahu ta'ala a cikin kashi da ibas yana faɗi yana cewa wa bi hadha ta'lamu anna inqida'u madadin nabi da wannan ne zaka gane cewa ainihin yankewa madadin annabi sallallahu alaihi wasallama aw intiqasu nuru nubuwati ko kuma tawaye hasken annabtar sa la yaquluhu man lahu adna martabatin min maratibul imani wanda yake da kankanin martaba a cikin martabar imani ma ba zai faɗi haka yi magana akan cewa ai ai ai madadin annabi ya yanke ai komai sai abin da ya sani shine daidai abin da bai sani ba ƙarya ne wa qala shaykhana radiyallahu anhu kama fi jami wal jawahir shehu tijani Allah ya kara masa da yayi magana a cikin littattafansa guda biyu akwai jawahirul ma'ani wanda sai bi ali al-harazi ya rubuta akwai al-jami'u bi maftaraka min durar al-ulum al-fa'id min bahr al-qutub al-makatumi wanda sai bi Muhammad al-Mishri ya rubuta. So dukkan waɗannan littattafan guda biyu sai Tijjani ya magana a cikin yace ilam ka sani annahu cewa lamarin kana sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yulkil ahkamul ammati lil ammati fi hayati annabi yana bada hukunce hukuntan ammawa ga ammawa a lokacin da yake da rai ya'ani idza harrama shay'an harramahu alal jami' ma'ana idan annabi ya haramta wani abu yana haramta kowa ne ba zai ware wasu zai ce ko halal ne aure sai abin da annabi ce haramun ne to aure kowa ma haram ne kar mutum ya ce wai ina da wani ilimi ni ba ba da ni ake ba sannan wa idza tarada shay'an idan annabi ya ya farlanta wani abu id taradahu ala al-jami' yana farlanta shi ne akan kowa wa kazalika sa'irul ahkam ash-shar'iyyah haka nan sauran dukkan hukunce hukuncen shari'a az-zahir wanda yake na zahiri وما ذلك amma duk da haka kullahu baki ɗayansa kuma zalika kullihi tare da wannan baki ɗayansa kana sallallahu alaihi wasallam yulqula khassata bil khassa yana ba da waɗansu al'amura ke bantattu ga ke bantattu al'ummarsa wa kana yakhussu ba'd al-umur ba'd as-sahaba manzo Allah yana ke banta wasu ba'arin sahabbai da wasu ba'arin al'amura yana ba'arin baya ba wasu wa huwa sha'iqun za'iun wannan abu ne wanda ke ya shahara ya yadu fi akhbarihi a cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam falamman taqala ila darul akhirati lokacin da annabi ya kunta kali ya koma gidan lahira wa huwa ka hayati fi dunya sawa'u sai ya zama rayuwar manzo Allah kamar yanda yake duniya haka rayuwarsa lokacin da ya koma ga Allah haka mai har yanzu yanda annabi ke lokacin sahabbansa to har a yanzu yana da wannan karfin na tasbihi tare yulki ila ummati al-amrul khas lil khas manzo Allah ya kasance yana bada ainihin yana ba al'ummarsa al'amari keɓantacce ga keɓantattun bayi wa man tawahama duk wanda ya yi zaton banza annahu cewa shi sallallahu alaihi wasallama in kada madadu cewa madadin annabi ya yanke ya kare ala ummati abu ta al'ummarsa فسائر الأموات كما تصورا متتو فقد جهل رتبة النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أن يا جاهل ثم اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم وأساء الأدب معه شو تجاني كما يا ممونا الذي تعرض النبي ويخشى عليه أن يموت كافرا أنا كيمة الصلو بزي موت بإيماني بزي موت كافري كوا ديني إن لم يتب من هذا الإعتقاد إن بي توبة لغنن قدري ليكي فسودك wannan shi ne abin da za mu lura shi wannan wato wato wannan shi ilimin zahiri ba ɗaya da masu ilimin zahiri suna kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni masu ilimin baɗini da ilimin baɗini suna kan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahu din su waɗannan kawai an ce ayi bauta kawai su kama bauta su kuma waɗannan ai an sharɗanta islafi a cikin bautar ana so in za a bautar a yi ta dan Allah to wannan shi ake cewa ilimin ɗariƙa in mutum ya ce a ba sai ya bauta Allah dan Allah ba to shi ke ya wadata da ilimin sa na shari'a in ko mutum yana so ya bauta wa Allah bil ikhlasi to ya shiga ɗariƙa saboda dalilin ikhlasi yanda sai Ibrahim ya faɗi yana da wahala wani ya iya yin sa inda in kira cikin ɗariƙa ba dan shi ya faɗi ya ce al-ikhlasu ko ikiradu siyafi mu'amalatul hajji حتى النفس تخرج من هذا العمل فيكون العمل قائما لله بالله من الله إلى الله والعبد لا مدخل له فيه ولا مخرج في أعضائك وأنم هل تاجد ذلك كرم تاكي هكا كي أيتي لله بالله من الله إلى الله آه dole sai ka shiga cikin ɗariƙa ka karɓi karbi ka yi zikiri ka yi abubuwa sannan ne zuciyarka za ta iya yin wannan aiki to sannan shi Ibrahim radiyallahu ta'ala ne cewa alam ka sani anna hadha al-ilm cewa wannan ilmin fa da muke magana allazi zakarna wannan da muke ambata shi anan laysa huwa al-qalqala fi bil lisani ba qalqala da harshe ba sai ke murya ba sai ne ke bane wa inna ma huwa azwaqun wa wujdanu sai ki tantane ne da tsabar kaunar annabi shi ke ba da wannan sai ka tantana kuma ta nitse cikin tekun kauna ولا يؤخذ شيء براي اتباع كربان wannan ilimin min al-awraq a wurin takaddu a cikin takaddu wa inna ma yu'khaz sai dai ana karban wannan ilimin min ahli al-azwaq daga ma'abota zauki wa laysa yunalu ba a samu wannan ilimi bil qil wal qali qala malan wani qala malan wani ba a samu shi wannan shi Ibrahim ya ce wallahi na rantsi da Allah ma aflaha man aflaha illa bi tubati man aflaha ya rantse da Allah wanda kuka ga ya rabauta a dariƙa bai rabauta ba sai bai abauta shi wanda suka rabauta yasa asirin dariƙa gaba ɗaya shi yasa su shi wannan dariƙa ko da yake ba ma shi wannan dariƙa su dariƙa wanda isan idan mutum ya zo yana magana ko me zai faɗi abin da za a fara tambaya a ce almajirin wane ne duk abin da mutum zai faɗi farko abin da ake tambaya a ce almajirin wane dan a san daga ina yake karɓan madadi a san hukuncin da za a yi masa a san kuma inda za a ajiye to da an faɗi inda ya sha to an gama an gama an san inda yake dan su ba sun faɗi sun ce sai fa ma kana al-murabbi yakunu al-murabba duk yanda murabbi yake haka abin da yanan sa zai zama to shine dalili sai ba za ka ga lokaci idan mutum ya zo yana hauka za ka ne kamar ya sha nonon mahaukaciya وزور هذا الشيء معنا وإنما يؤخذ من كلمة الرجال وصوبة آل الكمال إيه أبو تكما أبو تاتكا شيء شيء إبراهيم رضي الله عنه كتوارك أي تزور الإبهاي كت المفاوضة إلى لحضرة الأليا وللفيد هائزا بهد رسول الله أحمد سيدي وصرت إلى المحبوب ملك الزوائد فإن دهش الأتقاب في كل مشهد بمشهد أين الذات خص المراكز مركز الفهوم والمعاني sai duk ya tattara ne ya tattare shi markazin fahimiyar ma'ani da sai ibrahim radiyallahu ta'ala an kewaye ta da shi to saboda haka shi ne ma'anan wannan abin da yasa aka ji sai tijani ya ga wa tijani ya ga wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa ya qutatil wal yaqutil mutahaqqiqati imam al-busiri yana cewa wansub ila zatihi ma shi min sharafin wansuf ila qadrihi ma shi ta min izan dangana wa zatin sa duk abin da ga dama na girma dangana wa girman sa duk abin da ka ga dama na daukaka to shi yasa ake siffanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shujja bil yaqut an shabbaha annabi da diamond da kaunihi dayat ma yabulkun nas saboda diamond shine karshen abin da mutane suke nema su safai wal sharaf wal uri a cikin duwatsu masu darga da tsada da daukaka yani abun nuhi wa kama anna al yaqut min jinsiyati al ahjar kamar yadda ka san diamond yana daga cikin nau'i nau'i na duwatsu walaysa hajarul yaqut ka hajar lahta kai ka san ainihin dutsen diamond bai kama da ainihin duwatsu irin wannan da ake yin gini ba to iri ɗaya ne kai ka san ba iri ɗaya bane to kazalika sallallahu alaihi wasallam basharun walakin laysa kal bashar to haka manzo Allah ma dan adam ne amma ba kamar ɗan adam ba ba kamar ba kamar sauran adam ba dalili sallallahu alaihi wasallam shi Ibrahim yana faɗi ka faqan nabiyina إمام الجزري كفاك النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الدين وواجهون الذين عند هدهم من نقطة العلم أو من شكلة الهتم وهو الذي تم معناه وصورته ثم اقتضى هديبا بارئ النفن أي فهو الذي كمل معناه من قال شيء وانت معنى تتسكع من أمور المراتب التي تتوفك الدرجة وكريم الأخلاق دمن ينتبئوا والكمالات بالتكا والأوصال بسهوله أي لما كان فائقا wato lokacin da manzo Allah zama ya zarce ya zarce alal kulli aw kowa khalqan wa khulqan halitta kan halitta da kan dabi'a annabi ya fi kowa la yuqaribu nabiyin babu wani annabi da ya kusa da ya isa ya kusanta annabi balle ya hada kafada da shi fil fadli a cikin falala wa la yutanihi rasulun babu wani manzo da ya isa ya kusanta annabi balle ya haɗa kafaɗa da shi bil aqli a wurin hankali fa huwa allazi tamma zahiran wa batinan ma'anan wa suratan ruhaniyatan wa jisman ilman wa amalan annabi shine wanda yake a zahiri annabi shine wanda yake a baɗini annabi shine wanda yake a ma'ana annabi shine wanda yake a sura annabi shine wanda yake a ruhi annabi shine wanda yake a ainihin jiki ilimi da hali da aiki annabi ya cika ya'ani mu'amalatul haqqi wal khalqi wa mu'amalatul khalqi منظم أي طريق في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دع مجد عدو النصارى في نبيهم وعقم بما شئت مدهم فيه واتكني وانصب إلى ذاته ما شئت من كرهه وانصب إلى قدره ما شئت من إذن وعلى هائدة يعني هذه الحقيقة المحمدية إذ هائدة المهيئة بمركزي أي الموضوع والأصل الذي تصب فيه النبهات الإلهية inda numfashin halar Allah yake sauka shi ne markazin fuhumi numfashin halara nan yake sauka sai ku kwasan inda annaba zai kauce halara ta yi numfashi billahi lazi duk kolewa zan من الفهوم أي العلوم والمعارف التي قسمها الله تعالى لخلقه جميع الكتب المنزلة الإلهية والمعاني أي معاني الأحكام الإلهية ومعاني الأسماء والصفات والمعارف والأسرار الربانية وهو في من الله صلى الله عليه وسلم شيني أصل ونن بك شيني عينه متكفا ونن الأمر شيك تيويد عينه دائرة ونن الأمر باكي ده babu wani abu daya ko da kwayar zarra da ya fita daga cikin ilimin annabi Muhammad komai da komai annabi ya san dukkan ainihin ilimi da hukunta hukunce wanda yake na annabawa da shari'ar annabawa baki daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tattare dukkan ma'aikar waliyai manzo Allah ya tattare dukkan fahimtar azkiyau annabi ya tattare dukkan ilimin ulama'u annabi ya tattare sallallahu alaihi wasallam shine ainihin matattaran wannan ilimin baki daya shine ma'anar wa kulluhum min rasulillahi multabis garfan min al-bahri aw rashfan min ad-diyani shine sai Ibrahim ya ce habibu ilahi al-arshi مجمع شأنه فتذكاره إنه ألذ من الحلوى مثلا أبنجز العرش متى تركت من الله تنانو أن محمد ياهي علاوة ذاتي التوزيسة ولله وإذا لي ظلم فدهك با وأنت العبد الهالي يا رسول الله كوني هامل الاسم الأعظم الكبير الأكبر المخزون المسون سنن كيني سيدا لله كيني سيدا لسالات هذا الكون سيأدى لله باواني كي الله sannan sayyidan kai shugaba ne da ta dace hazal khalqi ga ainihin shugabannin wannan halittar har ƙarshe yake wallahi tallahi wala da'awa ba da'awa nake ba habahu ilahun ubangiji wahidun makadaici mutafakkirin mai fifi ta tsakanin bayi karimin mai karamci habahu ya ba manzo Allah sunaye da sunofi da zaki saboda haka mudrikun duk wani mai saurin tafiya cikin halar Allah mai riska falan yudrik lahu sha'awa bai taɓa riska fagen da annabi yake ba faminu daga manzon Allah ne nawalul kulli kyaututtukan dukkan halitta Allah wal kullu baki ɗayan halitta Allah da'ima a kowane lokaci suna sha ne cikin tekun annabi wa qad taraku amma fa tidda haka sun bar baharahu tekun manzon Allah rahawa kamar ba a taɓa shan komai ba min ba'ad za bayan wannan shan da malamai da waliyai da sauran asibiyar suka yi da annabawa kowa ya shiga cikin tekun annabi ya kamfata abin da zai kamfata amma har yau sai ibrahim ya ce tekun annabi kamar ka koma allura ne ka tsaye har yanzu tekun kai ka ce ba ta ɗaukar komai ba yana nan yanda yake to shi ne wa nurul atawani ma'anan wa nurul atawani to ko da yake ina ji bari mu tsaya daga nan mun zo sai mu tashi wa nurul atawani annabi shi ne hasken kasantattu daga nan za mu fara insha Allah Allah ya sani
akwai tambayoyi da aka aiko da su a rubuce na farko yana ce menene hukuncin mace ce take wajifa sai mijinta ya umarce ta da ta miƙo mishi wani abu sai ta mai ishara sai bai gamsu shi ba sai da ta tashi ta ɗauko ta bashi menene a hukuncin wajifanta tambaya na biyu kuwa yana cewa satin da ya wuce malam ya yi karatu ya ce akwai aljanna guda takwas da na uku da na hudu na uku ya magana a kan masoya ce ibrahim da wanda suka gan shi sannan ya ce aljanna ta hudu na wawaye ne da dolaye shin da mahaukata da yara to wai na hudu ya ce na uku ne kuma suwane ne wawayen da dolaye
a maganan ita mace wacce mijinta ya mata magana ta yi masa ishara ba ta kyauta wadda ta yi ishara amsawa za ta ƙwarai da gaske mutum uku ko me kake za ka amsa idan kana wazifa baban ka ya kira ka amsa ko mahaifiyarka ta kira ka amsa ko shehinka ka amsa sannan mace idan tana wazifa idan mijin ta kira ta amsa in yace ta dauko na ba ta dauko ta kai ta dawo ta ci gaba idan tira ta yi tsawo to shi kenan sai ta dafa da dole amma in tira ba ta yi tsawo ba ta sai magana da shi in tira ta wani ta ce na'am ina kaza yana nan a bayan kofa ta ci gaba da wazifa kwarai da gaske to haka kuma shi ma namiji idan yana wazifa babansa ikirashi saboda ɗariƙa ta gini ne akan girmama iyaye to saboda haka idan baban su kira zai amsa in ma bai kira zai amsa in shehin su kira zai amsa sai akwai ma shehin da ibadi yake idan dan uwanka na Allah wanda bai bukata komai sai Allah ya zo neman ka yi sallama ka amsa ba banda abokai na duniya ba saboda haka ba dama mutum ya zo kuma ana ana waziba ana zaune a kira shi a waya kuma ya ɗauki waya wannan bai kuma bai fahimci kuma inda aka aka dosa ba wadata babu wani abin da za a kira ka a kanshi na duniya ai dalili kana gaban annabi ne wadata in ka saurari wani abu a gaban annabi to wannan abin ya fi shi yasa za ka ga akwai a da ko tari ba sa sani in ana da'irar saboda kasancewar annabi yana zaune a wurin to nutsuwa ake yi sai dai in kana sakka ko baka yi daina wurin ba to sai kai ta jijiyon ka nan ba damuwa to amma in har ka yarda da abin da aka wuce ka saurara to sannan dan uwa da ya maganan aljanna na faɗi cewa aljanna guda takwas akwai jannatul majazati akwai jannatul makasibi akwai jannatul mawahibi akwai jannatul istihqaqi akwai jannatul wasilati jannatul ma'arif kenan akwai jannatul darj akwai jannatul fadilati akwai jannatul darajatul rabi'ati akwai jannatul maqamil mahmudi ita ce wacce rufe annabi shi kadai ne a wurin shi wawayen da kaji an yi magana mu ne wawayen mu ne mahaukata na wawaye ai mu ne ba wai kakka ɗauka wasu ne ai abin da ake nufi da wawaye waɗanda fitararsu da fuskanta saboda tsabar fuskantar wato abin da suka fuskanta har ma ba su da wayewa a cikin rayuwar duniya ba su san ma me duniya take ciki sai ka tambaye su ma gwamnan garin su ma ba sani balle abin da ake faɗi a rediyo ko wani al'amari sun sun riga sun kidu ne sun zama wawaye dama ko a hadisi ba nan ya faɗi ba hatta sanin ɗin aljanna wawaye sai da wanda ya ɗauki duniya da shi ke ƙaƙƙe ne ya waye sosai to da wuya ya iya bin Allah inda ya kama sai da idan mutum ya fara bin Allah sai ka ga ya zama ma kamar ana ganin shi wawa ma saboda shi kullum bukatar sa me zai Allah ya yi dudu to suna ƴan ƙananan yara kaga tun da suka karɓo wannan alƙawarin daga halara alastu da rabbikum bala ba su yarwa ne ba ta haka kuma mahaukata su ba da san su ba ga suna cin abinci a bola su kai Allah ne mai kiyayewa